بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فإن قيل وعلى ذلك فما العامل في الضرب قيل ما في صاحب الحوت من معنى القيل فإن قيل فالسؤال بعد قائم فإنه إذا قيد المنهي عنه بقيد أو زمن كان داخلا في حيز النهي فإذا كان المعنى لا تكن مثل من صهب الحوت في هذه الحال وهذا الوقت كان نهيا عن تلك الحالة قيل لما كان نداؤه مسببا عن كونه صاحب الحوت ونهي أن يتشبه به في الحال التي أفضت به إلى صوبة الحوت والنداء وهي ضعف العزيمة والصبر لحوته تعالى ولم يقل تعالى ولا تكن كصاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا فالتكمه الحوت فنادى بل طوى القصة واقتصرها وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخر واكتفى بغايتها وما انتهت إليه فإن قيل فما منعك من تعليق الظرف بنفس الفعل المنهي عنه أي لا تكن مثله في ندائه وهو ممتلئ غيظا وهما وغما بل يكون نداؤك نداء راض بما قضي عليه قد تلقاه بالرضا والتسليم وسعة الصدر لا نداء كذيب قيل هذا المعنى وإن كان صحيحا فلم يكن النهي عن التشبه به في مجرد في مجرده وإنما نهي عن التشبه به في الحال التي حملته على ذهابه مغاضبا حتى سجن في بطن الحوت ويدل عليه قوله فاصبر لحكم ربك ثم قال ولا تكن كصاحب الحوت أي في ضعف صبره لحكم ربه فإن الحالة التي نهي عنها هي ضد الحالة التي أمر بها فإن قيل فما منعك أن تسير إلى أنه أمر بالصبر لحكمه الكوني الكدري الذي يقدره عليه ولا يكن كصاحب الحوت ولا يكن كصاحب الحوت حيث لم يصبر عليه بل نادى وهو كظيم لكشفه فلم يصبر على على احتماله والسكون تحته قيل منع من ذلك أن الله سبحانه أثنى على يونس وغيره من أنبيائه بسؤالهم إياه كشف ما بهم من ضر من الضر وقد أثنى عليه سبحانه بذلك في قوله وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فكيف ينهى عن التشبه به فيما يثني عليه ويمدحه به وكذلك أثنى على أيوب بقوله مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وعلى يعقوب بقوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وعلى موسى بقوله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقد شكا إليه خاتم أنبيائه ورسله بقوله اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وكلة حيلتي الحديث فالشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر الجميل بل إراد عبده أن الشكوى إلى غيره جملة وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبر والله سبحانه يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء كما قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura cikin jihar katsina a garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna bakwai ga watan rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan ɗaya miladiya ta 2025 a wannan majalisi wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin wallafar al-sheikh al-imam al-allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 15 a cikin wannan littafi sannan wannan shine na 345 a jerin darussan mu a wannan majalisi mai albarka muna cikin babi na tara inda malam yake mana bayanin kakasuwar wato matakai na haƙuri cewa haƙuri mataki-mataki ne wani ya fi wani ya gabatar mana da bayanin cewa haƙuri nau'i biyu ne akwai haƙurin da yake na zaɓi ne zaɓin kanka ne akwai kuma haƙurin da ya zama maka dole haƙurin da za ka yi da zaɓin kanka da raɗin kanka wannan shine haƙurin da aka fi so shine wanda ake samun ɗaukaka da daraja da shi amma haƙurin da ya zama dole wannan kowa yana tarayya da kai a cikinsa da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba har ma dabbobi abinda zai same su na ƙaddara ko sun ƙi sun so dole sai haƙuri to shine ya zo kan faɗar allah subhanahu wata'ala da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam واصبر لحكم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب Allah ya ce wa annabi sallallahu Alaihi wasallama ka yi haƙuri saboda hukuncin Ubangijinka, wala ta kunka sahibul hut kakka zanto kamar ma'abocin kifi shine annabi Yunus Alaihi salam, izna da lokacin da ya kira Ubangijinsa ya roƙe shi, wa huwa makzum yana cike da fushi ko yana cike da ɓacin rai to shi ne a nan malam yana tattauna menene aka hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi koyi da shi game da annabi yunus alaihi salam akwai wata iz wanda zarf ne zarf yana buƙatar amil a ka'ida ta larabci to menene amil ɗin wannan zarf ɗin shi ne ya ce fa'in ƙila wa ala zalika fa mal'amilu fi zarfi mene ne fi'ilin da ya aiki a cikin wannan zarf din wato iz iz zarf ne limama zaminar zaman zarf ne da yake nuna lokacin da ya riga ya wuce to akwai fi'ili a ka'idar larabci da ya kamata ya aiki a kansa to wani fi'ili ne ya aiki a kansa qila yace sai a bada ansa da cewa ma fi sahibul huti min ma'anar fi'il abin da yake cikin sahibul huti da Allah ya ce wala takun ka sahibul huti abinda yake cikinsa na ma'anar fi'ili shine man sahibal hut wato wanda ya aboci kifi wato a cikin halin abokantakar kifi mun sani cewa annabi yunus alaihi salam lokacin da ya baro mutanensa bayan ya dade yana musu wa'azi ba su karba ba har yayi musu alkawarin azabar Allah bayan kwana uku idan ba su karba ba daga baya azabar Allah ta din faro musu shi kuma ya fita ya bar garin ya shiga cikin jirgin ruwa jirgin ruwa kuma ya nauyaya da mutanen cikinsa aka buƙaci sai an rage wani daga cikin mutanen nan domin jirgin ruwan nan ya kuta aka yi ƙura'a sai ƙura'a ta faɗa kansa saboda haka aka jeho shi cikin ruwa kifi kuma ya haɗiye shi saboda haka ya samu kansa a cikin a cikin duhun dare ga kuma duhun ruwa ga kuma duhun cikin ci cikin kifi to a lokacin ya shiga cikin tashin hankali ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo masa ɗauki ya tsamar da shi daga cikin wannan bala'i to saboda ka kaga ya abuci kifi ne a cikin wani yanayi na baro al'ummarsa da yayi wannan shi ya jefa shi cikin wannan to shine yace fa in qila fa su'alu ba'du qa'imun idan har aka sake cewa ai har yanzu dai ana son karin bayani game da amil na shi wannan zarf din iz فإنه إذا قيد المنهي عنه بقيد أو زمن كان داخلا في حيز النهي saboda duk sanda aka ce an hana abu sannan wannan abun aka yi masa kaidi da wani lokaci ko aka sa masa wani kaidi ko aka sa masa wani lokaci to wannan kaidin ko wannan lokacin shi ma zai shiga cikin abin nan da aka hana fa idza kana al ma'ana idan ya zanto to ma'anar ayar لا تكن مثل من صحب الحوت في هذه الحال وهذا الوقت كان نهيا عن تلك الحالة warace kada ka kasance kamar wanda ya abuci kifi a cikin wannan yanayin da wannan lokacin to kenan an hana shi yayi koyi da annabi Yunus alaihi salam yayi koyi da kasancewa cikin irin halin da annabi Yunus alaihi salam ya samu kansa ce ƙila lamma kana nida'uhu musabbaban an kaunihi sahibal hut kasancewarsa an kaunihi sahibal hut kasancewarsa ya abuci kifi wato ya samu kansa tare da kifi a cikin cikin kifi shine ya jawo masa shine ya jawo har yayi addu'a har ya kira ubangijinsa fanuhiya an yatashabbaha bihi fil hali allati afdat bihi ila suhbati al-hut wan nida' don haka aka sai aka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama to kada yayi kama kada ya kwaikwayi shi wannan annabi a cikin halin da ya samu kansa wanda har ya kai shi ya auka cikin cikin kifi kada shi ma ya fada cikin abinda wancan annabin ya fada har ya tsinci kansa a cikin cikin kifi tunda wancan annabi ya bar ƙasarsa ya bar mutanensa da aka ce yawa wa'azi ba tare da ya samu izini daga Allah ba da ƙa'idar annabawa ba sa barin ƙasarsu su yi hijira sai bayan Allah ya ba su izini to shi sai ya yi gaggawa sai ya fita ba tare da ya jira izinin Allah subhanahu wata'ala ya zo masa da cewa ya yi hijira shi da mutanensa ba to kamar ana gaya wa sallallahu alaihi wasallam cewa kar ka samu kanka cikin irin wannan yanayi wanda wancan annabin ya samu kansa a ciki har ya kai shi ga samunsa tare da kifi wahiyya za'aful azimati was sabri li hukmihi ta'ala shine raunin wato azima wato kuduri ya zama da kudurinka yayi rauni har ka samu ka kasa hakuri da hukunci da ubangiji subhanahu wata'ala yi ولم يقل تعالى ألا أنم باتشوى ولا تكن كصاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت فنادى ألا بباد لابار دائر ونندوبا زنشيبا بيشي كذا كزما kamar ma abocin kifi lokacin da ya fita a fusace kifi ya haɗe shi ba don haka ya yi addu'a Allah duk ya naɗe waɗannan bayanan bal tsawal ƙissata wakta saraha Allah ya naɗe ƙissar gaba ɗaya ta ƙaitata وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخر kamar ya nuna maka ka koma zuwa inda aka ambace ta kamar a can cikin surat yur al-anbiya Allah ya ambaci wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin a can ubangiji ya faɗi abin da ya faru na cewa ya fita ya bar mutanansa a cike da fushi yana zaton cewa ba za mu kuntata masa ba sannan sai ya yi addu'a a cikin dufai duhun dare da duhun ruwa da kuma duhun cikin kifi Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fastajabna lahu to ubangiji sai ya takaita kissar anan sai kawai yace a cikin suratul qalam fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti فإن قيل إذن ونيتي فما منعك من تعليق الظرف بنفس الفعل المنهي عنه أي لا تكن مثله في ندائه وهو ممتلئ غيظا وهما وغما إذن ونيتي تميحناك كرات الظرف ونن إذن تعالى الشيفي إلن دأك حنا wato kamar a ce da shi la takun mislahu fi nidaihi kakka zamo kamar sa a wajen addu'arsa ko kiran da ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa mumtali'un ghaizan wa hamman wa ghamman yana cike da damuwa yana cike da bakin ciki yana cike da da fishi bal yakunu nida'uka nida'a radin a'a ka kira ubangiji kana mai yarda bima qada alayka da abin da ya hukunta maka kana mai yarda nida'uka nida'a radin bima qudiya alayhi kana mai yarda da abin da aka hukunta masa qad talaqahu birrida wat taslim wa si'ati as-sadr la nida'a kadhib kana mai karbar wannan abin da ya same ka na hukuncin ubangijinka tare da yarda da mika wuya da yalwar kirji ba kira na wanda yake makare da fushi ba ƙila malin ya ce hazal ma'ana wa in kana sahihan duk da cewa eh wannan ma'ana ma tana da kyau a ce Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama cewa yayin da zai roƙi Allah kada ya roƙe shi yana cike da fushi yana cike da damuwa a ya roƙe shi yana cike da mai yarda da abin da Allah ya hukunta masa na kaddararsa wannan abu ne mai kyau falam lakin duk da wannan falam ya ka in nahayu an tashabbuh bihi fi mujarradihi ba kawai wannan ne yasa aka hana ayi koyi ko annabi yayi koyi da shi annabi Yunus ba wa inna ma nuhiya an tashabbuh bihi fil hal allati hamalatu ala dhahabi dhahabihi mughadiban an hana shi ne ya auka cikin yanayin da ta sa har shi wannan annabi ya fita ya bar mutanansa cike da fushi hatta su jina fi batul hutti har ya kai an sa shi a cikin wato an kulle shi a cikin cikin kifi an san yanayin da ya sa har ya fita shine yanayin rashin haƙurin da ya yi wa mutanensa ko ya yi haƙuri har Allah subhanahu wata'ala ya ba shi uzurin fita su haka kakkai koyi da shi a cikin irin wannan ba wai kakkai koyi da shi a cikin addu'ar da ya yana cike da damuwa ba wannan daman ko da kuwa an fi so ka yi addu'a kana cikin yarda da yalwar ƙirji to amma dai ba don wannan ne ake hanin ba ana hanin sa ne halin da ta kai shi har ya fada cikin cikin kifi wanda yayi addu'ar yana cikin damuwa wa yadullu alaihi qawluhu kuma abinda zai ƙara tabbatar da cewa wannan shine abinda aka hana annabi sallallahu alaihi wasallam fadar sa subhanahu wata'ala fasbir li hukmi rabbika yayi hakuri ga hukuncin ubangijinka sannan Allah ya ce da shi wala takun ka sahibil hut kada ka zamo kamar ma'abocin kifi ai fi da'fi sabrihi li hukmi rabbih inda ya kasa hakuri ko yayin raunin hakuri ga hukuncin ubangijinsa fa innal halati allati nuhiya anha hiya ziddu halati allati umira biha halin da aka hana shi yayi koyi da annabi Yunus a cikin sa shine halin da aka shine kishiyar halin da aka umarce shi ya zanto yana da shi wato hakuri ga hukuncin ubangijinsa فإن قيل إذا وني يتشي ما منعك فما منعك أن تسير إلى أنه أمر بالسبر لحكمه الكوني القدري الذي يقدره عليه ولا يكون كصاحب الحوت حيث لم يصبر عليه بل نادى وهو كظيم لكشفه فلم يصبر على احتماله والسكون تحته إذا وني يتشي أأتو ميهنا كأوك آير تشيوا الله سبحانه وتعالى يا هنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما أبنجي يا أمر تشيش ديه حقولي akan abin da aka kaddara masa akan hukuncin ubangiji na kaddara wanda aka riga aka kaddara masa kada ya zamo kamar ma'abocin kifi wanda ya kasa haƙurin haƙuri akan abin da aka kaddara masa na hukuncin kaddara abin da aka kaddara wa annabi yunus alaihi salam shine fadawa cikin cikin kifi wanda ta kai shi yayin addu'a Allah ya kutar da shi to bai zai hana ka ce an hana annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma idan ya fada cikin wani hukunci na kaddara ya kasa yin haƙuri har sai ya kirawo Allah subhanahu wataala ya roke shi falam yasbir ala ihtimalihi ya kasa haƙuri a bisa jure ma wannan hukuncin na kaddara wasu kuni tahtahu da nutsuwa a ƙarƙashin wannan hukunci kila sai a ce da mai wannan magana mana'a min zalika anna Allah subhanahu wataala athna ala yusufa ala yunus وغيره من أنبيائه بسؤالهم إياه كشف بابهم من, من الضر أبن يا حنا مجي أن حنا النبي صلى الله عليه وسلم كوي da annabi Yunus alaihi salam wajen kasa hakuri da yayi bisa kaddarar da aka hukunta masa na samu na samun kansa a cikin cikin kifi yace abinda muka gani cewa ubangiji subhanahu wataala ai ya yabi annabi Yunus alaihi salam ya yabe shi da wannan addu'ar da yi ba ma annabi Yunus ba sauran annabawa duka da suka shiga cikin wata damuwa suka tsaya suka roki Allah ya yaye musu Allah ya yabe su ashe kaga ba so ake yi ba idan wani abu na kaddara ya auka maka kai shiru ka roki Allah kamar yadda wasu suke ganin kamar wata martaba ce idan wata kaddara ta samu mutum kada ya bude baki ya ce Allah ka yaye mu ce hasbi min su'ali ilmuhu bi hali cewa tunda ya san halin da nake ciki ai ya san me me ya kaddara mun ba sai na roke shi ba wani yana daga cikin tarbiyar wasu daga cikin sufaye cewa wannan wani matsayi ne mataki ne da in ka kai duk irin bala'in da Allah zai saukar maka ba sai ka yi addu'a ba wai ya ga abin da kake ciki saboda ka ba sai ka roke shi ba don haka in ya so ya yaye maka zai yaye maka ba sai ka ce ya ubangiji yaye min abin da yake damuna ba to wannan ba shi bane saboda Allah ya yaba annabawa da shi kansa annabi Yunus alaihi salam yayin da suka tsinci kansu a cikin wata wani bala'i suka fada cikin wata kaddara sun daga hannu sun yi roko Allah ya yaye musu kuma sannan Allah subhanahu wataala ya ansa addu'a su ya yaye musu abin da yake damu su inda a ce wani abu ne da bai dace da annabawa ba ko wani abu ne wanda yake mai mai kankantar martaba to da Allah ba zai raba musu a kansa ba to shi ne ya ce ba za mu ce a nan Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi koyi da annabi yunus saboda ya yi addu'a Allah ya yayi masa ƙaddara da ta auka masa ba a'a ba za mu faɗi haka ba saboda mai saboda Allah ya yabi annabi yunus da wannan addu'a da ya yi wa gairihi ya yabi ma wasu annabawan ban da shi bi su'alihim iyahu kashfa ma bihim min dur min ad-durri da yadda suka rika roƙon Allah ya yi musu cutar da ke tare da su wa qad asna alaihi subhanahu bidhalika Allah ya yabe shi inda yace wa zannuni idh dhahaba mughadiban katina ma abocin kifi shine annabi Yunus lokacin da ya tafi a fusace fa zanna an lan naqdira alaihi yayi tsammanin ba za mu takura masa ba ba za mu kuntata masa ba fanada fi dhulumati don haka sai yayi kira cikin duffai Allah ilaha illa anta cewa babu abin bauta da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin lalle ni na tabbata daga cikin azzalimai fastajabna lahu sai nan take muka ansa masa fastajabna lahu sai nan take muka ansa masa wajjainahu minal ghammi muka tseratar da shi daga damuwa wa kadhalika nunjil mu'minin kuma kamar haka ne muke tserar da mu'minai to kaga anan yabansa aka yi saboda yayi wani abu da Allah yake so nan da nan ubangiji ya ansa addu'arsa kuma Allah ya ishara da cewa duka mu'minin da zai shiga cikin wata takuruwa ya koma ga Allah da tasbihi da kuma itirafi wato ikirari da laifinsa to ubangiji zai ka masa dauki kamar yadda ya kawo annabi Yunus alaihi salam dauki fa kaifa yanha an at-tashabbuh bihi fima yuthni alaihi wa yamdahu bihi to ya za a yi kuma Allah a ce daga baya ya zo ya hana a koyi da annabi yunus cikin abin da aka kuma yabe shi a kansa aka yi masa yabo aka yi masa kirari a kansa hatta kai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa addu'ar annabi yunus alaihi salam ma'abocin kifi babu wani mumini da zai yi addu'a da ita yana cikin damuwa sai Allah ya yi masa ita ce wannan subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin annabi ya ce duk wani muminin da zai fada cikin damuwa ya daga hannu ya rika wannan addu'ar sai Allah ya karba masa yayi masa damuwarsa saboda Allah subhanahu wataala anan ya gaya mana daga yin wannan addu'ar daga yin wannan addu'ar sai Allah ya ansa masa shine ma'anar fa'un din nan tafastajabna lahu fa'ut taqib ne nan take sai Allah ya ansa masa to kaga ashe abu ne mai kyau da ake son ma annabi ya nuna cewa ma duk mumini idan ya shiga cikin damuwa takuruwa bakin ciki to ya rika fadar wannan addu'a ta annabi Yunus Allah zai kawo masa dauki wa kadhalika asna ala ayyub bi qawlihi hakanan Allah ya yabi annabi ayyuba wanda Allah ya jarabe shi da cuta da rashin lafiya tsawon shekaru 18 yana fama da rashin lafiyar da mutane suka guje shi kai har iyalinsa sai da suka guje shi ya rasa duk abin da ya mallaka na dukiya daga baya ya daga hannu ya addu'a masani ya duru an ta arhamun rahimin Allah Ubangiji na masani ya duru cuta ta same ni wa an ta arhamun rahimin kuma kai ne mafi rahamar masu rahama shi ba fasta jamna lahu Allah ce sai muka ansa masa nan take sai muka ansa masa haka nan wa ala yaqub bi qawlihi Allah ya yabi annabi yaqub yayin da annabi yaqub yake cewa inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah kawai ina kai kuka bakin ciki na ne da damuwa ta zuwa ga Allah hakanan Allah ya yabi annabi Musa bi qaulihi da yake cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ubangiji ni mai bukatar duk wani alheri ne daga saukar mu lokacin da ya tafi Madiyana bai san kowa ba ya baro garinsa Masar don ya tserewa Fir'auna da azzalumai ya fado garin Madiyan to a lokacin bai san kowa ba gashi yunwa yake yana jin yunwa yana bukatar abinci yana bukatar gurin kwana ya daga hannu ya addu'a rabbi ya ubangiji na inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ni mai bukatar wani alheri ne da zaka da zaka saukan min to kaga shi ma nan wata damuwa ce ya shiga ciki kuma ya mika ta zuwa ga ubangiji subhanahu wataala kuma ubangiji ya faɗi wannan a cikin abin da ya bawa annabi Musa alayhi salam da shi wa qad shaka ilay khatamul anbiya'ihi wa rusulihi cikamakin annabawansa cikamakin manzanninsa shi ma ya koka masa lokacin da yake cewa Allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati ya ubangiji zuwa gare ka nake koka nake kai kukan raunin karfi na da kuma karancin dabarata wannan hadisi kamar da muka gabata hadisi ne mai rauni fashakwa ilaihi subhanahu la tunafi sabr aljamil annabi sallallahu alaihi wasallam a wurare da ba da ya daga hannu ya addu'a ko a yakin badar haka yayi ta addu'a yayi ta addu'a Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba falin tu'bad fi al-ard ya ubangiji in ka halaka wannan yar wato yan tsirarin al'umma ka bari kafirai suka yi galaba a kansu suka karkashe su to an daina bauta maka a bayan ƙasa don su kaɗai ne da lokacin suke bautar Allah musulunci bai je ko ina ba sai su kaɗai aka sani haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta addu'a har mayafinsa yana faduwa ƙasa sayyidina abubakar na ɗauka na mayar masa yana cewa ka faka munashadatuka rabbak addu'ar da kake roƙon ubangijinka ya isa ya isa haka nan ubangijinka ya ji abin da kake gaya masa saboda haka kokawa zuwa ga Allah lokacin da wani abu ya samu mutum ba abin kushewa bane abu ne mai kyau a gurin Allah subhanahu wataala kuma alama ce ta cewa bawa ya yadda cewa shi bawa ne ya yadda shi mai rauni ne ya yadda cewa shi bai isa ba ya yadda cewa shi ba mai shi ba komai bane ya yadda cewa ba mai iyawa sai Allah ya yadda cewa duk wani karfinsa da dabararsa ta ƙare la haula wala quwwata illa billah duk wani karfi da dabara ta ƙare masa sai tare da Allah to yayin da bawa ya kai irin wannan matsayi na kaskantar da kansa da nuna shi ba kowa bane to a lokacin kuma kofofin rahamar ubangiji suke bude masa ta ko'ina babu kofar da ake shiga zuwa ga samun rahamar ubangiji da kyautayinsa kamar kofar kaskantar da kai da wulaƙantar da kanka a gaban Allah subhanahu wataala ka nuna kai ba kowa bane baka isa komai ba kai wato ƙwaron ƙwaro ne ma ba wani abu bane a gurin Allah subhanahu wataala to yayin da ka kaskantar da kai ka turbushi hancinka a ƙasa to a lokacin ne ubangiji kuma zai ka maka daukin sa shine yace fashakwa ilaihi subhanahu la tunafi sabr aljamil ka kai kukanka ga Allah subhanahu wata'ala baya kore baya cin karo da kyakkyawan haƙuri bal i'radu abdihi an shakwa ila ghairihi jumlatan wa ja'al shakwa ilayhi wahdahu huwa as-sabr a'a abinda ma ya kamata a ce yayin da bawa ya bijire wa kai kukansa zuwa ga kowane ne ya bijire wa kai kuka ya bijire wa kai kukansa ga kowane ne ya koma yana kai kukansa ga Allah shi kadai to wannan shine hakuri zamana ka shiga cikin wani damuwa cikin wani bala'i cikin wani tashin hankali ka manta da dukkan wani wanda kake zaton cewa zai iya kawo maka dauki ka koma ka dukufa kai ta roƙon Allah ka sa Allah a gaba ba dare ba rana kana roƙon sa wannan shine hakuri saboda ka roƙon Allah ba shine rashin hakuri ba roƙon Allah shi kadai da koma da mai da al'amari gare shi kadai wannan shine ma hakurin wallahu subhanahu wata'ala yabtali abdahu liyasma shakwahu wa tadarruahu wa du'ahu daga cikin hikimomin ubangiji subhanahu wata'ala yakan jarrabu bawansa yakan jarrabu bawansa da wata jarraba dan ya ji kokensa da kaskantar da kansa gabansa da kuma addu'ar da zai yi saboda haka jarraba wani lokaci takan ƙara matsayin bawa ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin zai koma ga Allah ya kankama ubangiji ya kokawa ubangiji damuwarsa ya roƙi Allah wanda ita karan kanta wannan addu'a ibada ce ibada ce da za ta kusantar da shi ga ubangiji subhanahu wataala wa qad dhamma subhanahu man lam yatadarra ilayhi wa lam yastakillahu waqt al-bala'i Allah subhanahu wataala ya soki waɗanda bala'i ya saukar musu amma ba su koma suka kaskantar da kai gare shi ba maimakon su kaskantar da kai ga ubangiji subhanahu wataala sai suka koma ko suna dagawa ko suna nuna dabarun su ne za su fitar da su Allah ya ce wala qad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim ma tadarra'u haqiqa mun damke su da azaba amma ba su kaskantar da kai ga ubangijin su ba ba su rusuna wa ubangijin su ba kuma su kaskantar da kai gare shi ba ashe kenan yayin da wani abu ya samu al'umma to wajibi ne su koma ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar kaskantar da kai walaula in ja'ahum ba'suna tadarra'u ce me ya hana lokacin da azaban mu ta zo musu ba za su kaskantar da kai ga Allah ba to lokaci dan adam saboda jarraba da ubangiji subhanahu wata'ala zai masa na zuciyarsa bayan jarrabar da zai same shi ta gangan jikinsa lokacin da yake cikin wani bala'i sai ya kara bazama ya bar ubangiji sai koma yana laliban mafita a gurin wani ba Allah ba wataƙila ma yana ɗaliban mafita a gurin wanda shi ne sanadiyar faɗawarsa cikin bala'in da yake ciki shiga cikin wani bala'i a sanadiyar basussuka da aka ciwo a ƙasa sai kuma kuma komawa gurin waɗanda suka ba da waɗancan basussuka kuma cewa su bayar don a fita daga wannan bala'i saboda haka sai a kuma komawa zuwa gurin waɗanda su ne sanadiyar faɗawar ku cikin bala'in da kuke ciki kuna neman su taimaka muku su fitar da ku daga cikin damuwarku tare da cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya gargade ku kan cewa irin wannan mu'amalar basussukan take cike da riba ku guje mata tana halaka ku tana cinye duk albarkar arzikinku yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat wa ma ataytum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah Allah yayi gargadi akan wannan alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas fa illam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulihi a wurare da dama Allah subhanahu wata'ala ya yi gargadi akan ta'amuli da riba amma idan dan adam ya rufe saboda haka duniyar take tafiya kuma ya je jajibo wa kansa sannan ya fada cikin wani bala'in da Allah ce zai iya samun sa sannan ya kuma komawa inda shine tsotsuwar bala'in sa ya kuma tsotso sabon bala'i Allah ka kiyashe mu bismillah
والعبد من أن يتجلد على ربه والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه وهو تعالى يمقت من, يشك من يشكوه إلى خلقه ويحب من يشكو ما به إليه وقيل لبعضهم كيف تشكو إليه ما لا يكفى عليه فقال قالوا أتشكو إليه ما لا يكفى عليه فقلت ربي يرضى ذل العبيد لدي والمقصود أنه سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبر أولي الأزم الذين صبروا لحكمه اختيارا وهذا أكمل الصبر ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء حتى ردوها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإن قيل فأي أنواع الصبر الثلاثة أكمل الصبر على المعمور أم الصبر على المحظور أم الصبر على المقدور قيل الصبر المتعلق بالتكليف وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر على مجرد القدر فإن هذا الصبر يأتي به البر والفاجر والمؤمن والكافر فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر اختيارا أو اضطرارا وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل وأعظمهم اتباعا أصبرهم في ذلك وكل صبر في محله وموضعه أفضل فالصبر عن المحاد الحرام في محله أفضل والصبر على الطاعة في محلها أفضل فإن قيل فأي الصبرين أحب إلى الله sabaru man yasbiru ala awamirihi am sabaru man yasbiru an maharimi qil hadha mawdi'un tanaza'a fihi an-nas فقال الطائفة الصبر عن المخالفات أفضل لأنه أشق وأصعب فإن أعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يصبر عن المخالفات إلا الصديقون قالوا وإن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس وهو أشق شيء وأفضله قالوا وإن ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك لأجله أحب إليه من نفسه وهواه بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فإنه لا يستلزم ذلك قالوا وأيضا فالمروءة والفتوة كلها في هذا الصبر كما قال الإمام أحمد الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى فمروءة العبد فمروءة العبد وفتوه وفتوته بحسب هذا الصبر قالوا وليس العجب ممن يصبر على الأوامر فإن أكثرها محبوبات للنفوس لما فيها من العدل والإحسان والإخلاص والبر وهذه محاب النفوس الفاضلة الزكية بل العجب ممن يصبر عن المناهي التي أكثرها محاب النفوس فيترك المحبوب الآجل في هذه الدار للمحبوب الآجل في دار أخرى والنفس موكلة بحب العاجل فصبرها عنه مخالف لطبعها قالوا وإن المناهي لها أربعة دواء تدعو إليها نفس الإنسان وشيطانه وهواه ودنيا فلا يتركها حتى يجاهد هذه الأربعة حق الجهاد وذلك أشق شيء على النفس وأمره قالوا فالمناهي من باب همية النفوس عن مشتهياتها ولذاتها والهمية مع قيام دواء التنازع والهمية مع قيام داء التناول وقوته من أصعب شيء وأشقه قالوا ولذلك كان باب قربان النهي مسدودا كله وباب الأمر إنما يفعل منه إنما يفعل منه المستطاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فدل على أن باب المنهيات أضيق من باب المعمورات وأنه لم يرقص في ارتكاب شيء منه كما رقص في ترك, في ترك بعض المعمور للأجز والعذر قالوا ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات بخلاف ترك المعمور فإن الله سبحانه لم يرتب عليه حدا معينا قالوا وأعظم المأمورات الصلاة وقد اختلف هل عليه حد أم لا نعم ما لقيتي والأبد والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه باوا yana da rauni ya iya jure wa ubangijinsa ya iya jure kamun ubangiji ko fishin ubangiji ko kaddararsa bawa yana da raunin ya iya wannan warrabu ta'ala lam yurid min abdihi an yatajallada alayhi Allah ma bai nemi ka kai bawa ka jure ba la jarrabu da Allah da bawa da wani abu bai ce ita zama kai ta jure wannan abun ba bal arada minhu an yastakina lahu abinda Allah ya so shine ya nutsu ya koma ga Allah wa ya tadarrau ilaihi ya kaskantar da kai gare shi ya saduda ya kaskantar da kai shine abinda Allah subhanahu wataala yake nema ga bawa yayin da ya jarrabe shi wa huwa ta'ala yamqutu man yashkuhu ila khalqihi Allah yana fishi da wanda zai kai kukansa zuwa ga halittarsa maimakon ya kai kukansa zuwa ga Allah sai ya bige da kokawa wasu daga cikin halittun Allah waɗanda ba za su iya masa komai ba ba su mallaki masa amfani ko cutarwa ba babu wani abu a hannunsu na kaddararsa to Allah yana fushi da waɗanda za su bar shi su koma suna kai kukansu zuwa ga waninsa wa yuhibbu man yashku ma bihi ilayhi Allah yana son bawan da zai shiga cikin wata jarraba ya rika koka masa shi ba ya koka ma wani ba wa qila li ba'dihim an ce ma wanda daga cikin bayin Allah kaifa tashku ilayhi ma la yakhfa alayhi ta yaya za ka rika kai wa Allah kukan abin da ya fi ka sani wato kamar wani ne yake da irin aƙirar cewa ba sai ka roƙi Allah ba don abin da ya jefa maka kawai ka sa ido shi ya san me ya jefa maka don ka rabu da shi har sai da ya san da ya ga dama ya yi maka don me za ka rika gaya masa Allah kaza kaza kaza kaza ya same ni ai shi ya dora maka da aka suna ga wannan wato ci baya ne na matsayi a gurin Allah to shi ne wani yake ce ma wani kaifa tashku ilaihi ma la yakhfa alaihi ya kake koka masa abin da yafi ka sanin sa fa qala sai yace qalu atashku ilaihi ma la yakhfa alaihi fa qultu rabbi yarda dhullal abid ladai suna cewa dan me kake koka masa abin da ba zai buya gare shi ba fa qultu sai na ansa musu da cewa rabbi yarda dhullal abid ladai Allah ubangiji na yana yarda da kaskantar da bayi suke yi gare shi to bayi su kaskantar da kansu gare shi Allah yana son wannan yana yarda da haka wal maqsudu yace abin manufa dai anan annahu subhanahu wata'ala amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yasbira sabra ulil azmi alladhina sabaru li hukmi ikhtiyaran Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya yi haƙuri irin haƙurin annabawa ma'abuta juriya waɗanda suka yi haƙuri akan hukuncin da Ubangiji ya yi musu bisa zaɓin kansu ba wai bisa ya zama tilas ba wa haza akmalu sabri haƙurin da mutum zai yi bisa zaɓin kansa bisa raɗin kansa shine mafi kamala a cikin nau'ukan haƙuri ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء سبب هكا إذن كرنت حديث الشفاعة حديث أبي سعيد الخدري وليك فدر الشفاعة العظمى ما في جرمان شيتود الله زي باوى النبي صلى الله عليه وسلم ونشيني المقام المحمود الله يفدع أسى, ربك أسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا wannan maqamul al-maqamul mahmud din wato wani matsayi shayabo wanda kowa zai gode wa annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada labarin yadda abin ya faru sai ya zanto duka waɗanda za a je gurin su sune waɗanda suka yi haƙuri farko za a je gurin annabi adam saboda shine abul bashariya yayin da abu ya faru ga yaya farko wanda za su fara kokawa shine uban su saboda haka za su je gurin su ya ba su unziri ya ba su hanzari saboda abin da yake ganin ya yi wa Allah a baya duk da cewa Allah ya yafe masa tuntuni amma dai ya ba su hanzari cewa ba zai iya wannan matsayi ba ne nema musu shafa'a shafa'ar da suke nema a lokacin shine a zo a yi musu hisabi kowa ya san matsayinsa saboda suna cikin wani garari yadda Allah ya sauko da rana dab dab dab da kwakwalansu sauraka ana cikin wani tashin hankali kowa a lokacin so yake a yi hisabi ko ma ina ne kawai a ce tafi to shi ne za a bazama a jegun adam a gaya masa ga halin da ake ciki ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya yi hisabi kowa ya kama gabansa ya ba su uzuri cewa ba zai iya ba gashi gashi gashi yayi wa Allah abu kaza lokaci kaza don haka aje ga Nuhu shine awwalur rusul shine farkon manzanni da Allah ya turo bayan ƙasa yana da wannan falalar shi ma aje a koka masa cewa kai ne awwalin rusul kai ne farkon manzannin da Allah subhanahu wataala ya turo a bayan ƙasa ga yanayin da muke ciki ka roki Allah ya yi mana hisabi kowa ya san matsayinsa ya ce ba zan iya ba wannan ba aiki na bane ba zan iya ba saboda ni ma na yi wani abu wanda nake ganin kamar Allah ba zai kyale ni ba a yau zai fushi da ni saboda na roki Allah Allah ya halaka mutane da addu'ata saboda haka sai ya ce su je gaba su tafi zuwa ga ibrahim alaihissalam a jegun ibrahim shi ma ya faɗa abin da yake ganin ya yi wa allah wanda a yake ganin cewa ubangiji su wani wata'ala ya yi fushi da shi ba zai kyale shi ba shi ba shi ma ta kansa yake saboda haka ya ce su tafi gurin annabi musa shi ma a je gurinsa shi ma ya faɗi abin da yake ganin yayi wa Allah a lokacin yana ganin Allah ba zai gafarta masa ba ya kashe kibdi lokacin da ya ga suna faɗa da Isra'ila ya daushe shi ya zanto kuma kaddarar mutuwarsa zai cewa Allah ya gafarta masa amma dai kasancewar annabawa suna da wani matsayi na tsoron Allah fiye da kowa ya ce su je ga annabi isa annabi isa shi ne bai faɗi wani abu da ya ce ya yi ba amma da haka ya ce su tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam khatimin rusul shi kaɗai ne yake da wannan dama suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha wannan matsayin nawa ne nawa ne nawa ne to kaga waɗannan su ne ulul azmi minar rusul din kuma da aka ce ayi haƙuri kamar su saboda saboda sun yi haƙuri a rayuwarsu haƙurin da babu wanda ya kai ya cin musu a cikinsa saboda haka nan yake cewa hatta radduha ila afdalihim wa khairihim wa asbarihim li hukmillahi salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in karshe suka bayar da gaba ɗayansu wannan ceto zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine mafificinsu shine mafi alkhairinsu shine mafi haƙurinsu ga hukuncin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'i za mu tsaya a nan insha Allah bayan kiran sallah kuma za mu dora insha Allah assalamu alaikum